Tem aqui.
an taɓa ne bayan da fara magana ko
insha Allah karatun mu zai zama kamar da ya ce da ya ga za mu kawo wasu rawoyin su suka wasu abin su suka karanta daga aya arba'in da biyu na surar alfa da kare da fara koya mana a wata wani daga aya arba'in da biyu da suke tare da bayan da shi wa rasular ila bani isra'ila kuma shi zai zama manzo da ya zuwa bani isra'ila a cikin imam a wajen da imam ba ta ya ce an rubuta sura ila bani isra'ila khassa wa kana tubutuhu bi baitul maqdis dukkanin annabi aka aiko shi ya zuwa al'ummarsa ne da zamaninsa sai wannan mutu shi ne aka aiko shi ya zuwa dukkanin mutane na dukkan zama ai ba ko da wuce zamaninsa kuma ba da kowane kowane kowane annabi aka aiko shi ya zuwa al'umma na wannan lokacin da aka aiko shi shi isa alaihissalam manzo ne zuwa da ne sauran da kasa kuma bayan sauran da a ke da zuwa sauran da sai ce mai da ani karki rukun da aikin mero na zo muku da aya daga wajen ubangiji wato wata hujja wadda take nuna ingancin annabci cewa ni ni ni annabi annabi daga cikin ayoyin akwai wannan ani a hukurakun ni na kini kayan ɗaya ba ko ni bai kuma ɗayan ina halitta daga na yi halitta muku daga yanku shigen sukansu na su tsorarsu sai yi kura sai yi kuri a cikin su a cikin wannan kwakwaikwai yan kuri sai yi wani ana aka aka sai wata sumar tsorarsu sai yi kuri sai kuma sai yi zama tsorarsu da izinin abu kuma na ginawa ko barkar da makaho da mai baras na raya fatattu da izinin Allah an ce kallon ne da bi izinin Allah da suna duk kowane mutum na kowane ne ba da izinin Allah ana da izinin Allah da yake kowane ba ba ba shi ne mai yi ba ke Allah ta ala ne mai yi abu ɗaya da izinin sa yake kuma aka ce lokacin da ya zo masa da waɗannan a matsayin ayoyi sai suka ce da shi wannan ruwayar a cikin tafsirin ne da ganin ba ta cewa isa alayhi salam ya yi da ya zama cikin da masarai ce ne ce su kun yi mazo ne zuwa gare ku ina yi ina ina kiyarwa yin su da yan ku gurin gurin su ku yi tashi da izin allah na murka da makawo da kubarar ya ce amma ya ya masarai cewa a kamar huwa a bai bambanta ba ya ce ko makawo ta wuce a sun da yi makawo ba a lalai wanda aka yi ba wanda ka ba ma dole ana cewa wanda aka yi ba wanda ka yi ci amma an ce ba an an warkar da har ma to ma'anar safatar nan an da a maje tun da har ma wani rukuni na makawo wanda wanda aka yi ba har kuma aka ce mai baras قدر أن الإلزام وبرد الإمام أن الإلزام بس يحكوا من الإلزام بدون شيء من برز أن يأتي ليقوى على الوقت سيحكى شيء من برز وأن هذا كموش الكارية يأتون يمي يمي أقوصه وهذا هو الكيك وشيء يجريش الجلوس هذه الجلوس كورنا سيسر كشيء شيء قالوا ما نرى الذي تسمى إلا سيئا wanda zai yi ne duk da ya shi ka tana da wasu abu su wasu wakilin da su da zai yi ba adin na ayatul na haram a mana tsari kuma na mana ayawar da wasu wani mana zai yi gaskiya shi kan shi ba ma hannun da ba da gaske ne to da wajen hana ne ba kana su yi ne a gwamnati tsakanin su ne wanda yake rufa irin da kuma irin abin da Allah ya yi. Ya da ƙara a cikin yake aiki kada da kuma masu suka yi ne mutane su zai shahara amma da shi tara ba kawai kamar masu zan masu masu zai rinda awon da ibiyoyinsu da ibiyoyinsu da sauran su ke ruwa wasu kawai za su ruwa shi zai mutane da sun kansa a gaskiyar da shi amma suna da asar suna da igiyoyi shi yasa ma da musa ya ke fata sa sai suka yi wajen yin gaskiya sai suka san cewa shi ba su yi kusan bayar za a yi a ce sadar kowa mace ba dai Allah ta yi ciki ba ba zai yi wasu mai sun yi ba ya biya ko ko abu ko ma hakika sai dai a duka dai ido ka ga haka ne da ya ce da ya ce da ya ba ba dai kana wani muna da kana su yi da nuna mana wani aya sai ce ko ko ga ne da ya ba ku labarin abin da kuka shi da abin da kuka bari a gidajen ku za ku gargada ne sun ce na sai ce to kai ka ce kaza ka sha kaza kuma ka aje kaza da kaza a wuri kaza ka kowa ne sai ce kai ka zama da ruwa kaza ka ce ka sha kaza ka kai ce kuma ka ɗaya ga ya shi ma ya zo sannan kuma ba ka aje kaza a wuri kaza mutum da zai yi zai ce ya riga mu fatan kowa da ya gamu da wanda abin da shi ya tare shi a gaba. To, an yi ce wani kuma goma yake gwada ومن من يقبل منه ويؤمن ومنهم من يكفر لو شيء أقول لك كم على ليش الإيمان لو شيء أقول لك هو هو هو بيرجع من الناس بدل a su suka nemi aya ɗaya ga abu kaza za su zama cewa ayyukan sauran mutane idan wani abu aka yi aka yi maka aka yi kira da gani sai aka yi ka ce wannan ba daidai sai aka yi abin da ka yi shi a ne ka yi a ka gani wannan kuma ya zama aya gare su inda ya suna so su kuma an gaba mutum yana yin aya a nuna masa aya akwai ayoyin ayoyin da mutum wata da makafi na isa a cikin ba wai irin wanda za a yi ne a ce an magani ba na san mutum da an makawo sai ko sai sai sai sai da suna ba sai da shi yana su kuma da ba su so sai su fara tunanin wai shi ne a kai ko wani misali na wannan wani da aka ce shi ya daɗe yana da wani yana bara ne ma ko ba masa da su ko kuma ya kai shi makawo ne a wani zamani to sai ya ya warkar da shi da turu ya suka ce ba ya yi daga masu makawo ai mutane duk kowa su makawo ko dai kama da yana suna idan da shi kawai don shi da mutane kun yi da kuna kilo kuma an ce wani lokacin da ya wannan na lokacin shekarar sa bakwai ko kuma sa ayi ko waya lokacin shekarar sa bakwai ko kuma suka ce a wannan duka na agri za ke yake yana ba a suka ce a kira shi da malamin masallaci ne a kira shi to kai godiya ga Allah wani ne ta warkar da kai wani annabi ne cikin annabawan da suka gabata da Najeriya su ta gani ko Yushau to shi ne ban zuwa Najeriya ga babu Yushau to a yau da kai ce wata mutum ne ya gani isa da na ake ce da su shi su da su to ai shi ba su yi ko ya zo ba ya za ka yi da warkar da ta ce da shi ne da ta san kuma da warkar da warkar da aka ma wasu yana da shi makawo a tsakon tarihi sai shi kuma ya san cewa wannan zai da Allah ya saka cikin gobe yanzu an haramta maka yin sallah tare da tsarka ka mutane sai aka haramta mashi yin sallah tare da a dogare su kai kan shi ka musamman sai kai mutum ya tafiye ainihin saboda ya zama aya mutane za su da gani su da cewa wani shi ne makawon nan da isa ya warkar su fara da cewa su sa to nan a cikin aya shi ya kawo riwaya makoli ya ce isa ya rayu shekara bakwai ko takwas sai sun yi shiga ba su labarin abin da suke ji da abin da suke yi da suka cewa a gidajen su ko kuma ni tsakanin su yana raya matattu yana warkar da makafi da masu kudurta kuma yana sanar da su na kowa kuma Allah ta'ala ya saukar masa da kira yayin da Allah ta'ala ya so ya zama hujja da ya huce a kansu a wani karɓar cikin tattalin an saukar da ita daidai uku ga wata ramadan uku ga wata ramadan aka saukar da ita da saukar kuma mu maganin daga isa zuwa sama shi kuma ishirin da ɗaya ga wata ramadan aka daga shi mara na aka saukar da ita uku ga wata ramadan aka saukar masa da ita kuma sabon isa sun kalli sun roƙe shi da ya raya ta ce sai ji da su kabarin sa don mu ya ce san don mu ko ko ya ga ga su da nisa da mu ya ce ni ke da izinin Allah ya sa don mu sai kabari ya tsari sai ya sake mai ta ko ce ni ke da izinin Allah sai sa don mu sai magana da shi ya ce da shi wanne ka fi so ka rayu ko ba ko sai ya ce da shi ya zuwa labara ko gara na ko domin har yanzu ina jin ƙunan mutuwa ko ya ce harkacin mutu ko zaba a ko ko ƙara da na abin da za a shi ne kamar kamar harbi kamar da wani ana wato ina jin ƙungulu ko ba har yanzu duk shekaru tsakanin su sauran shekaru ya kai ɗari na wani ko ko ko ko ko tsakanin mu da da ɗan annabi mu da kuma lokacin ya ce ya yi tsakanin ya ce ni za a jin حركة الموت أو على لقاءة الموت في جوف كلاوي هل يمكن أن يكون يكون المطرح يكون يكون المطرح في الحرف بشكل وعلى الحرف القوة أفضل رواحة غير ما أفضل رواحة cikin kabila a yashi don samuwa ya daga masa da ta yi sarrafa ce an tambaye shi an tambaye shi an tambaye shi dangane da an tambaye masa da ta yi sarrafa dangane da isa na maryam yakan raya mutum bayan ya mutu ya dawo ya ci ya sha ya kuma rayu ya ce na ya ce akwai wani aboki nasa mai kwantaka da shi shi isa ne saboda Allah kuma isa ya kan je wajensa ya sauka a wurinsa in zai wuce sannan kuma sai wata rana isa ya daɗe da ke ba sai je wata rana sai mahaifiyarsa ta fito ya ce mata da na wani sai ta ce ai ya mata ya rasu ba ta ce an kaya masa sai ce da ita da kina son ta gan shi ta ce na sai ce yoga ke yoga ke da da insha Allah da izinin Allah da raya da gari ya waye a shagari ke sai ya zo ya ce ko mu je ba zuwa ga kawarsa ya ce ma ku tafiya sai ta bi shi sai suka tafi wajen kabari sai isa alaihi salam ya tsaya sannan ya roƙi Allah sai kabarin ya tsage dan da ya fito da harayi da ta ganci ya ga uwarsa suka yi suka suka yi suka yi kuka sun isa ya tausaya musu ya tausaya musu ya ce da su ya ce da shi kana son ka rayu ne tare da mahaifiyar ka nan duniya sai ce ya ya annabin Allah zai yi wani in cikin sha kuma in ya rayu na wani mudda ko ko zan zan rayu ne ba ci ba shi sai ya ce yace za ka ci za ka sha za ka rayu shekara ashirin kuma za ka yi aure kuma za a haifa ma sai ya ce na to in ɗiwa na idan da za a yi da ta to sai ko sai ya rayu ya shekara ashirin har ya yi aure har ya haifa to cikin sosai mun raye matattu da warkar da na yawancin a tsori a wurin suna da yawan gaske suna da yawan gaske har da suna a ce wannan ya a wurin a gari kaza ko a wurin kaza ko suna wannan aka raya wa ne zai tsawo don za mu yi wannan magana ba shi za mu kawo amma zan tafiya kai kaɗan amma wani bayani cewa shi ita mun ci za a mai da ya zo a wari kuma ya kawo sa alaihi salam yana cewa ita mun ci za tana dacewa da lokacin lokacin lokacin annabi ma mutum ta kasance daidai da zamani lokacin annabi musa ana yayin dabo ta koka masu dabo ta labarin masu dabo to sai annabi musa ya zo da mujiza wanda ta yi kama da dabo amma ba dabo ba ce don masu dabbo wanda suka duba suka duba sai suka ce ba dabbo wani ayin dabbo wanda da aure ya fito su gwanaye ne aka yi sun daɗe probation ɗin su ke kowanne ya fi karfin professor dabbo tunda ya fi professor dabbo karanta labarin dabbo ne shi dabbo ne ke sai suka yi dabbo dun sun kure shi aka yar kure sai su suka ce lalle shi nasa ba dabbo wani gaskiya su wasu kasin da da lalle shi fikilan sandan ta kowa mace gida kuma ta ta dawo ta koma masa kuma sun san ba wani ba da kin ko kan wannan ba ala sun haɗu sai su suka yi imani da aro ko dai kada amma shi ya so a farko sani shi ci gaba da mutum sai wasu ba ala da su zai zai kashe su to lokacin annabi isa aka ji ana labarin mutum to ainihin wato likitan a ce ai an aka je da zafin musa za mu zama mun gano a ce ai kuma yi wurin gaskata sai ta zama ciki ko yi wurin da igiya su kuma ni ya kake kuma sai ya zama kwaɗo ka ga yana tsari to zai yi burgi a wancan lokacin wannan sun ka zo kai mana wannan gaskiya ba za ka burge mu wannan za mu sa yanzu da technology in ka zo mun ka kai wani kaki ko ɗaukar kwaɗo za mu ci tarkowa mutane da ba wa ba na ke yi an wuce yanzu kirkiro wata wani abu a laboratory ka san haka alwa ka fito sai ka burge ko ba wannan ya yi ke fito muka da wani mobile wanda ya saba wanda muka saba da ke to sai ka burge mu amma ka zo kai dan ba zai burge ba amma an ce lokacin da yana burge mu zamanin isa sai zo zamanin ka kana ba labarin aiwai komin gagararrun cututtuka ke wata ana yayin kaje yanzu an fara iri amma ana labarin kwararrun likitoci ne to sai yanzu da wata irin wata irin mu'jiza wanda ta yi kama da mai magani a makarantar magani domin an san masu magani suna warkar da cututtuka to amma ba a san cewa akan akan warke daga waɗansu cututtuka da har likitoci suna tsara da su ana misali alma osteoarthritis wanda aka yi kare makarta ce ba zai gurin kuma sai ya kuma da ake yi yara da amma shi sai ce yi da su ma hali sai a gaya ne a ba su kamar bai taɓa gurin makarta aka kuma yin na gudu ne a san magani ne ke magani zai warke daga gurin ta amma amma gurin mutum ta na nan ya tsosa sun kudu tsaye suna na wasu za a je su gina niki to amma wannan yin in warkar da mutum da wani to sai zama kamar mai tun da Allah ya tuɗe fito ta ya kuma inda aka tun gudu su dawo ɗaya to sai kuma kuma da gawar abu kuma warkar da matacce ruwan ce warkar da matacce ya rufa ba ce wani ko ta da matacce da yawo da rai su kuma wannan kuma ai kaga ba mutum ciwo bane wannan ya wuce sai kuma sai wanda ya mutu bai dawo to wannan sai ya zama soci sai ya zama adadin da wanda ya rike cewa a lokacin lokacin wannan sun gano cewa wannan zanne shi nasa ba ba aikin magani ba ne wannan daga Allah ne lokacin wannan manzon lokacin zai awo da ilimi kuma lokacin manzo mun kare har har a nan ƙasa har a yi wurin awo ba za a taɓa cin awo da abin da ya wuce ilimi ba. lokacin su kuma suna ji da fasahar magana da hikimar magana saboda da ita ana kawai mutum a ce ai da ya niki ne wani makar ya tsatsa da kalmomin sanya ya yi saboda yanzu da ya kare da kada ce kawai da ta yi magana da aka tsatsa da kuma da ai hikima sai wani ce a kajin kajin hikima wanda ko ana ta labarin ma ko kama ne kawai ce masu hikima ke ta labarin to sai wannan manzon ya zo da mu'jiza da littafi wanda ya zarce hikimomin su kuma su wa'ancan mu'jizozin mu'jizar mu'jizar musa da isa sun tafi tare da tafiyar su amma mu'jizar wannan manzo ga shi nan a gaban a ƙorani to ta yi wuka ce to shi kigoyi fahimtar mutane a wani lokacin ya kai musu kamar hankali ne za su iya bari ta haka ko da bai kai musu kamar ilimi na na irin na mutane ne da suka gargara abubuwa a lokacin suna da kawo da kyau kuma sun san hikimar wannan wannan alƙur'ani ya ja ya zan zama to amma a infitar ya kawo wani ruwaya mai tsawo mai tsawon gaske ba san ko zan iya karanto mana ba na wani wani bai kule da ya zo yana magana da ya zo da ya magana da nuru don ruwanin ruwanin ifi ya ya ya samu ruwanin su da yawa musul da ce amma daga iya ya ce tun yanzu ya har yanzu a hussein bin ali shi kuma hussein bin ali ya ce kare shi da shi a yi da ali bayan da ya ce wanda a magana mai tsoro suke da wani bai wuri yana tsarin wasu ko ai kun ce a littafin annabi nuhu ya yi an kuma da ko ina na kuma kun ce ai annabi Ilyas ya tashi sa ko ko annabi ya tashi sa kun ce ai Musa ya tsagarwa ya wuce ko annabi ya yi kunan ai kun ce Isa na rayan mutum to ko annabin ku yayi wannan ne da irin wannan doguwar magana in tana so ka karanta a kabarinsa magana na da tsawo a yi tijari a kabarinsa yake bugu da wannan nan a aya mai can da ta goma amma in ka duba da yake tijari na amirin mummuni za ka yi tijari shi a kan bodin a kan bodin wani su malaman yahuda a ga wannan nan da yana da tsawo magana amma zan bayan kore ne wani gwargwaro ko da a lokacin shi wannan bai nuna sai ce da amirul mu'minin ai kuna rayawa cewa isa ɗan maryam ya yi magana yana tafiya sai a ya ce masa rana ya ce to kuma an kuma ku ya yi magana yana tafiya sai alƙalin na da ce ya ce da ƙarƙa da kazalika wa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi فأخذ من من بطن أمه والدا يداه اليسرى على الأرض ولكن يداه اليمنى إلى السماء يحمل شفتيه بالجوف. يجي حكمي محمد إذا يبغى أما محمد صلى الله عليه وسلم يكتب الرجال da cikin kosa yana sa hannunsa na hagu a kas ya ɗaga hannunsa na dama zuwa sama ana yi mutum na lebe na magana da tauhidi kuma ya ce ainihin aski ya fito daga bakinsa wanda su mutanen maka suka iya hango gidajen sham da gidan sarakunan sham da gidajen sarakunan yaman da gidajen sarakunan ru da farisa domin goce duniya ta yi haske a daren da aka yi na alaihi sallallahu alaihi har sai da aljannu da mutane da shi an yi suka bari suka bari suka ce ne a ne ya wa to shi ke nan da yau da ne ci gaba da tafiya ba za mu ce ba da sai kun ba zai kare shi to ai kun ce isa ya rika murmura sifar tsuntsu daga yanku sai ya musu guru sai ya zama tsuntsu izinin ana zauja sai a yi ko kuma a nuna bakar sai a yi shi suna magai shi ma a Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya aikata shi ya girma ya taɓa ɗaukar waɗansu buwar wasu sai muka ji su suna tasbi a hannunsa sannan ya raba buwar wasu uku sai muka ji kowanne na tasbihi kuma muna iya bambanta tsakanin tasbihin wannan da wannan kuma ya taɓa aika wata itaciya ya ce mata ta zo sai ta iso kuma kowane reshe ya rata yana tasbihi da tari sannan kuma ya tattara gurabi biyu sannan ya ce mata kuma ta mani ta mani sannan ya ce ki mini shaida da annabci sai ta yi masa shaida ta ta gaji ma ta gaji ta zo ta zo ta dare biyu ya ce kamar ne kamar ne ya ce mai mai ce da kan suke a shafi Allah ya rada da Allah da wasu ya ce ta koma ta koma ta je ta da su sannan sai bai wuni ya ce to ai kun ga kuna rayawa cewa Isa yana warkar da makani da masu bars masu fito da izinin Allah kaga shi bai wuni shi bai da haka ai kuna rayawa ko kuma na na kuma zai shi ma yayin da sai a yace masa na isa aka sace na raya yana wakar da kafin da mutane kuma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an bashi fiye da nawa ya kasance yakan warkar da duk masu kowane irin nau'in ciwo ya ce wata rana yana zaune sai wani mutum da cikin sabansa ya karbe shi ce ya rasu da za ina da ɗa wanda yanzu ya yayan tsari ya zama kamar ɗan tsako ba gashi kaga ya kaga ɗan tsako ba gashi sosai ya rage shi kaga yayan tsari sosai sai ka tsada ce zo mana da shi sai ka zo da shi sai ka shi kamar da shi kamar dan tsako ba ga shi ya kanje sai ce sai sai manzo Allah ta ce ce me bana za ka da kai lokacin da kake da lafiya sai ce na mai rasu da na kasance ni da cewa ya ina ya cewa yaron duk hukumar da za ka yi mini to kai mun a duniya ne karfe na halaya shi sai Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa muka ce Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wato shi wannan yaro Allah ne kare mishi kowa a lahira in ba da kowa za a mishi a lahira ya masa duniya yanzu na zalla ce mai farkon da ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan la yadma to sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya da ya gaya masa wannan sai mutumin sai ya fi wannan amma nan Allahumma ka ce amma dai ran fara da duk da ɗaya a ruwa ne a cikin hadisi Allahumma sai sai mutumin sai ya ce rabana alina duk da ne an sanar da an ka sana ko kana zara na sai ta ke nan ya warke wannan ciwon ya rabu shi da sai ya dawo kamar bai taɓa ciwo kuma wani mutum ya zo masa da duk kukutar ta ta gutsara ya tsinsa da kafa masu duk ta cinye shi ya kawo kuka ya zuwa manzan Allah sai manzan Allah ya ɗauki wani Allah ana yi cin shi wani abota ko ana yana yin masu kunya ko ta ko ta ce ta sa na ruwa ko kasko na ruwa ya tobi a ciki sannan ya ce shi a cikin da ruwa sai ya aikata sai ɗan take ya warke kamar bai taɓa ko ba zai ya tsotsa ba ko bai taɓa suka ba kuma wani wannan jizam ne ke wani jizam wannan kuma sai kuma wani balarabar kawai shi kuma ya zo da baras shi ma manzo Allah ya ce a zuwa ya koma ya warkake to in kare in kare in kare in in an ce Isa yana da warkar da cututtuka to Muhammad ma sallallahu alaihi wa alihi a tsakankanin ah, ah, sahabbansa ya aiwatar da mutane bila adadi ita wata mata wata mata ta zo ta ce ya rasu da la ɗana yana gab da mutuwa duk in ka zo masa da abinci sai ya shiga amma sai ana sallallahu alaihi wa alihi ya ce to miki sai ka zo ka tuta da ci sai ya ce sai ya ce sai maza da ya ce ma ya ce ya- jami ya addu'ar la waliyar la ana rasulullah ya ce kai mutum Allah kauce ba da wuri wani Allah ne a gaban ka ni manzo Allah sai shi ɗan da shiga da shi sai ya ya ya ya jirgi ya bashi sai ga shi ya dawo lafiya shi sannan muka dawo sassan wannan yin mana a wani wuri ne sun ya da zango wata mata ta zo ta kawo ya ce kuma in an ce isa ya warkar da makafi ko muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya warkar da makafi ko jirka abu ya kawo suna da wasu ko ce kuro in gida da mai kuro mun gara karatu ne su ya ce akwai mai suna a tada a tada tarbiyyar kuro in da ya lafiya shi rau amma ranar uku sai kibiya ta same shi ko suka kuma shi a idonsa sai sai ta tsiyaye sai in ta fito idon ta fito sai ya riƙe hannunsa har ya zo da shi gida sai ya tafi wajen manzan ya ce ya rasu lalla yanzu na dawo gida mata ta tana fushi da ta da ta ya dawo a yi a yi wuta sai manzan Allah ya karɓi idan sai ya sa a yi a matsayin inda idan sai idan ya koma ma ba ma ba mu iya gane tsakanin mai ciwo da maras ciwo wannan a ta da kudin roƙi yace kuma abdullahi bin atik atik a ce akwai atik akwai atik kuma da suka ce atik amma atik ne suka ce mai atik amma akwai atik atik din da ka fara wannan sunansa abdullahi bin atik Eh, hannunsa a ranar wani ta rufe ta rufe cikin sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da hannun sai manzo Allah ya ɗauka ya dasa hannun sai kuka kasa ganin gane bambanci tsakanin mai ciwo da mara ciwo kuma Muhammad bin Maslama ranar Ka'ab bin Ashar ranar kai harbe ga Ka- Ka- Ka'ab bin Ashar shi ma shi ya irin wannan ya sami har idonsa da hannunsa manzo Allah ya shafa ga goma lafiya kuma abdullahi bin ulais shi ma irin wannan ya sha ya sha ya sami ibansa masu Allah ya sha ya sha da ya wani ba muka kasa ga wani ba da kan ne ciwo da mara ciwo yace duk wannan da yake ne na annabci da sallallahu alaihi wa sai da yau da yace to ai kun araya cewa Isa yana araya mun duk ka ga mu ko yana ya irin wannan to ai mun ce Isa yana araya sai Ali alaihi salam ya ce eh haka kuma Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ainihin tsakon gani sun yi tasbihi a hannun saunaji kuma ka san su jami'an abubuwa ɗaukuwa ɗaukuwa mene ne me ya ne koko busashe busashe a mun jami'in ka ga mutum da ya yi tasbihi ka ga ya yi kafai zai yi wai ka san kuma su dare kuma ka ga hujja ka tace kuma ya yi magana da matattu kuma ya wuce matattu sun sun roƙe sun roƙe shi bisa halin tsoron da suke ciki kuma ya taɓa yin eh, sallah tare da sabansa a wata rana sai ya ce akwai wani daga cikin gwanin da ja cikin kuran sai ce ɗan sahibin wani bana jari yana nan an tsare shi a kofar aljanna bai shiga aljanna ba saboda birhani uku birhani uku na wani wani wani ya faɗi sunan mutum ya ce ya ce alfulani fulani fulani a yahudi wato akwai akwai yari ɗiyar da ko ba sani ko wata wani bashi ne ko kuma kwace ne don ni ni ɗin a ni uku ne na wani bai bude ya bi shi yana hannunsa bai biya bai bude ba sai ya shahada shi ne aka tsare shi a kuma a janna ga a janna ma bai shi ba يعقوب من الجاري يقولون من الجنة عقل من الله بعد بعد بعد من بيرو عالم ilimin yace kuma in ka ce isa na raya da su to ai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi abin da yake ban mamaki wannan ban mamaki lokacin da ya yi manzala ya rufa da ɗa'i garin ɗa'i sun aiko masa da akuya yankakkiya gasashiya amma sun sa ruwa suka yanka akuya suka gasa masu suka barbara ruwa ce to sai suka kawo sai zira'i na wannan akwai ne magana ya ce ya rasu lalla za ta akwai ni ka in ni masu nuna wannan gaban akuyar ɗan idan akuyar da ranta tana ne in je magana ai kaga da ban mamaki ko ce to kaga akuyar da ranta ta magana ai da ban mamaki to wannan akuyar an yanka an fede an gasa ta an kawo ta sai sai sai gabanta ya magana wanda ya kuma mamaki gaba ya magana ya ce to kage ya ce ya ce ainihin ya ce kwararru ya ce da aiki ka ita ita dabbar da kanta ta yi magana tana da rai da ya zama abin mamaki ya kuma zama hujjar annabci an annabci wannan mazo ko ya wannan tana an yanka ta an daɗe ta an gasa ta kuma sai magana a wannan wannan ya fi zama hujja ya ce kuma za a san zawa da bare ka kira itaciya da an sa masa bishiyar da yin mere da an sa masa da ya ya kan kuma magana da dabbobin daji ya kan magana da tsakoki su masu shaidar annabci ya ce waɗannan in an jin gusa za ga da yawa su sun sun kura abin da aka baki sai bai gudu ne ce da shi to ai kuna rayawa cewa ai isa yana ba mutane labarin abin da suka ci da abin da suka koya a gidajen su ya ce sai a ce masa ya kai kuma muhammad sallallahu alaihi wa ya aikata gidawa ya ce ai shi isa ya ba su labarin abin da ke bayan katon gani shi ko muhammad sallallahu alaihi wa ya ba labarin ya ba muta ya ba da labarin mukuta alhali ba shi a mukuta kusan yankin mukuta wanda ya tura wanda ya tura su wanda su a ƙulari na ƙulari wanda ji abu bin abin galib da abdullahi na rawa da zai yin harsa suka yi shahada to shi manzo Allah yana zaune a Madina yana ba da labarin yana cewa Allah ya kafa wannan yana yana wato ma'arka da tsakanin su da nisa yana ba da labarin sirrin gashi nan ga wannan nan yayin faru gashi nan yanzu ya yi shahada wane ne ke da ya shahada wa ke gare a cikin zuwa kuma yanzu ne ya fuskanci mafiya aka ce bayan bayan shahada ne jihar abin na gida da kuma za a shi da gidan tsaye da ne a nasa ya ce a yanzu an an yanzu haka ya shahada yana da gobe sai ka ga wannan yana baka labarin ga gidan ka nan ga abin da ka ajiye a gidan shi ko wannan tsakaninsa da inda yake faɗa tafiyar wata yana ba da labaru bai watanni kuma ya ce manzo Allah mutum ya zo yana son ya tambaye shi wani abu sai ya ce mashi kana son ka tambaye ni kaza da kaza sai mutum ya ce ai shi kun gani a kowa ba kaga kaga kuma wannan sanin abin da ke cikin zuciya ke kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba yana ba da labarin mutanen Makka yana ba su yana ba a mutanen Makka abin da ke faruwa daga cikin wannan akwai abin da ne ba kisan sabuwa bin umayya da amur bin wa wanda ya zo amur bin wa da ya zo da takobi ya zo madina sai mazala ce sai mazu ya ko ya ce me ya zo da kai sai ya ce na zo ne neman yan kana da kwakawa sai ya ce ba da ba gaskiya ba da ai da kai da sabuwa kun shirya kun makarantar kuna magana magana kai da shi a rubuta a wajen gari a shokar daji kuka yi magana wanda aka ce na bada kuka ce wallahi gara ma mutuwa da rayuwa bayan asarar kai in kai ka ce mishi da ba don iyali na ba da bashin da ake yi na ba da sai in ji in kashe amur kula mutu sai sa kwanan ce ni na yi maka alkawarin zan biya ba su suka kuma zan ɗauki ayyukan kada da yana in yi su kamar nawa sai ce ku suke rubu kai ka kabo yi wannan magana shi ne ka zo kuka shi ko ba haka ba ya ce sallan gaya wa ya ce ba ana a shaɗar la ila inda ba wa an da ka wasu rubu ya ce al'adar islam cikin waɗanda suna da yawa ibn wahab a kasar sabon zargi ya zo ya zo da nufin kashe manzo Allah kuma za ta ce a kyare suna ce da takobi na ce da takobi ba ya ce ce a kyare shi da takobi yawan ya ce mako da mako ne ya zo da kuma ce ya zo da kuma ta wannan takobi ba ce to wani mutum ya yi da takobi ba takobi ya ce ba ka samu su kuma an yi kaza an yi kaza sai ce na tabbatar ba wanda ya gaya min ko wani labarin duk ba daga saman kai ne duk muna gama maganar da kafin an yi wannan tabbatar ba wanda ya gaya duk irin wa'annan suna da yawa to a duk kuɗi da jiya za ka kawo za ka zama ya ka kawo to kun ba waɗannan asar kuma na iya cewa shi su ma irin mujizozin da aka ba annabawa saboda mutanen maka a lokacin su ma sun rika cin manzo Allah ai annabi Nuhu ya yi duba to kai na za ka duba sai cewa ke son ka duba da suka daga hannu da su kowa da wani da su abu su kai ne da su ne wasu ya ce an ke kada su ba ni kaza da ruwan ya yi wasu waɗanda suka damu da suna haiti su da shi sun fara wanda ya ɗaya muka da shi biyar ya ce kuma suka ce kuma suna son da gara ya mutu ya ce su a da wa kuke son su taso a ce an nuna haka nan irin duk irin kujojin nan da suka ji an faɗa na ba duk sun ce masu kuma ne ya yi a cikin usulul kafi da isnadinsa wannan wannan ba ba ma ba ba ma an an an an da yawa magadansa ma suna wannan magadansa ma suna da wannan ya ce daga abin da suke yake na shigo nan wajen kabila kabila abu alaihi salatu wa ce an tun wanda sabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ku ne magadan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ala na yace na mu ne magadan kun rasulullahi warithul anbiya ilman ilman kullama alima kullama alimu ku ne magadan annabi yace masana ku ne magadan manzo Allah yace masana to kuma manzo Allah shine magadan annabawa kuma ya san duk abin da annabawa suka san ya ce masa na ya ce to kuna iya raya matattu kuma ku warkar da makani da masu fito sai ya ce mana na'am bi izinin sai ya ce kullum ne ya Muhammad ya ba Muhammad da shi amin ba sai ce ba ko kusa da ni ya ba sai ce sai ya kusa da shi sai ya shafi fuska da idanu sai da duk ina ganin rana da sama da kasa da gidajen mutane da duk da ruwa ko da kuma sai ya ce da ni har ta shi ko an ta kuna har ka za wa laka ma laka wa laka ma da nasu wa alaika ma alaika yawan ya أو تقول كما قلت ولك الجنة تعالى وكان في الرواية يقول أما أبن دكي غير متعني ينا غير ينا غير أبن دكي كم متعني ينا كم كلانا ينا هو كم سر كوما ينا كجدا أما كان الجنة إني أقول لك أقول كما قلت كما قلت وذاك إذا إذا أتجربت في كل من كاسر للي أكيد هذا to kaga wannan karɓar fuskar da ya ce ya yana ganin abubuwa yanzu ya kan kuka ruwa da gidaje da komi da komi na iya gani da sama da kasa sai ce ka yi da ce kuka ya ga gobe ta ne a maka yi sabi a kan wannan gobe ko mai da kuke kana da jana ce ga wani ne sai ka ya sake shawo musu ka sai dawo ya ke yanzu ba ya gani to ka gani sai shi da ya ga haka nan sai ce sai fa da su ibn abi umayr ya ala da daga ma ibn abi al-ashar anna ala haqqu kama anna al-hawa yake na ce da wannan gaskiya ne kamar yini kamar yadda yini gaskiya ne da suka bai da mutum na musani da ranar su da ma an musa a hadin da ma ga yanzu da wani ne ce muka da da ne za ka jira ka ce ka mutum da ranar da ka da ranar Если это мы идем что-то индивидуальное, а это что-то сложное, то кажется, эти вам можно, обязательно за вам особо вам приводить. Так бы рано аукиатно. А я говорю, wannan wani wani kusa wanda za a ba zai ne zai da faruwa ba yan shekarun yanzu wani ba ta tsari ne samun malamin malami ne ce ainihin bakun ce wani ɗaya kun mutu ba kun malaman kuma ba su an biya ne to annaba ai suna raya mutum ko suna kaza suna raya malaman ku suna ɗaya sai ya ce kana sai raya maka mutum sai ce ke sai ce na kake fara je maka baka ba na kusa sai mutum shi shi wanda daga kirsa da sai fara jin tsoro ya ce kana nuna zaka da mace to mu je maka baka ba sai ce to abai to ya ya yana ga duka ɗaya yake musu hujja ya zo ya zama musu kawai da yake aka je maka baka aka fara fara maka sai bayan da sai mutum ya ce a a a bai ba ya ya ya lallai ma malaman kuwa wasu su ɗan biya ya je da kuka to sai bayan da wani yankin sai wasu wasu kafin da wasu kake yi za ka ɗara da su ya ce za mu je kuma kasar ne ya ke wuce a ce da za mu yi zan yi raka a gini da wuce kayan da ta rasu muna sun zai rasu amma ba ce ba ka je ka yi kuma da ne yana da irin yadda bai hujja zai zai musu kuma da ya gaba da su tashi amma kaga za a yanke mishi hujja kuma kaga zai zai yanke musu da su kun baya zai zai sai ce a wasu tun da shi hujja zai iya kaya shi ne magajin a cikin uyun ahbar rida daga ibn sikin ko kuma ce ibn sikin din ya ce ma abu nasar mahauta ko lokacin magana dangane da wafatin ibn sikin za mu karɓa wata cikin ne wani ga wafatin ya ce me yasa shi ibn sikin ya ke daga mahauta a bai ya ce me yasa Allah ya aiki musa da musa ɗan imrana da hannu mai- mai zama fari da kuma sanda kuma ya aiki isa da magani da wannan wannan wanda ya kama da ɗin wannan kuma ya kama da magani wacce ya kama da wacce ya kama da sun abu wannan kuma ya kama da magani sai ya kuma aiko muhammad sallallahu alaihi wa sallam da- da- da magana da hukuma sai abu hasan sallallahu alaihi wa sallam shi allah ta'ala yayin da ai- da aiki musa ya faɗo magana mai tsawo har yi waɗanda ya ce eh, yayin da aiki isa a wannan zamanin mutane sukan kafa hujja ne da magani sai ya zo musu da wajen allah da abin da ya zama shi irin ba wannan hukuma a bayan da ya fi wasu koyar da mutane da sa kan wani kamar hikimar wata wanda ya hikima ne a ra'ayin mu a wurin hadisi hadisi imam da aka rasa da shi hadisi imam da zai idan musa ya faɗi ko a ɗabar musa abin da ke da kawo su da ba sai ya zama mu'ujizar musa ta dace da irin abin da ake na kamar da shi kawai to sai shi ne isa kuma zamanin sa aka rika da kawo da magani labarin mai mai mai mai mai mai magani to sai ya zo da shigar magani amma shi nasa ya wuce magani tun da ai yana raya mutum bayan warkar da makami da mutane izini sai ya zama ya zama kunci a kansu a wannan ya wuce mai magani haka shi an dama wannan zamanin kuwa shi kuma mai hujjarsa dole ya zama ala na ilmi ala ala ilmi ya babban ala ilmi littafi littafi a wani a wani ba wata mujalla da ke karanta da jawai yana faɗa yana cewa yanzu mutane suna karancin karanta littafi suna yawan kallon talabijin da kwamfuta za a yi mutum sosai sai ya rawa cewa cewa ka dole subscription ɗinka na kebab kudin ka amfani da shi ka sayi littafi akwai albashi a kairo james alkitab yanzu wannan har yanzu wannan littafin da ba za mu taɓa rabon ba ba lokacin za mu zo da wani abu da yake littafi saboda shi ne ainihin babban alamin domin abu akwai da yawan mutane sukan kasa gwamnati tsakanin ilimi da abin da ake cin ingomi galibantar da shi ingomi shi ne ba ba ilimi ne ba ilimi lallai karatu ne saboda ka zauna kan kallon tukunin karka roka za ka za ka iya kawo a da yi ko ka saurari kasance ban ce ban karka saurari kasar ba ban ce ka kasar ba ke ko ta biyu ba ke amma in za ka yi karatu sai ka cire kimiyya ka tashi ka je makaranta da littafi ka tabbata ka ba ka yi karatu dole ba a mutum yi wayo ba a yi masa yanki ka gane ainihin da ainihin za ka je jami'a ka bi ta ofishin bc ka sace certificate da fito a wuce ka ce ba shi na ɗaya ne to ka zama kingiyar ka zama mai ilimi ba ba ba ba ba ilimi wayo yawa zan kashe kama ake a karatu sosai lazim to ka wannan kuma shi mutizan mutizan wannan manzo alƙur'ani wanda kullum sabo yake kullum sabo yake a Qur'ani kullum ana karanta sai kan abubuwa da fito in ana ta karanta shi amma abin da ke faruwa zai kawo sai ga kamar bi kuka ina mai fabar shi na wannan zamani ke biya nan da kullu shi to shi ne mujizan wannan manzo saboda shi ne abin da ke kawo wannan lokaci sai kuma ya gagari kowane littafi alƙur'ani littafi ne abu ya bambanta da kowane littafi a duniya shi bai kama da kowane littafi a duniya amma dai littafi ne kun ga mai jiza ke nan tana kowane da zaɓe guda mai jizar kusa da isa ina suke yanzu sun wuce sai da ba ka rabar amma mai jizar wannan mai goma ga shi na gaba to wannan shi kuma a kamalin dina wata mamin ne da isnadinsa ya zuwa a abi hamza a somali ma'abucin azab abi hamza daga abinci aka hamza bin ali albata salamu alaihi hadisi mai tsawo a ciki akwai cewa wannan mun karanta baya har da karfis da duniya a kawo shi sinadi da kuma littafi da na faɗa muku a kai cewa shi ya ce inna la azza wa jalla arsala isa alaihi salam ila bani isra'ila khassa bari bayan na karanto ku a tafsirin ayashin wannan kuma a kamamu a kamalin da wata bane inna la'a عز وجل أرسل عيسى عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل خاصة وكانت نبوته ببيت المقدس شيء عيسى عليه السلام عنده شيء خاصة يدور بني إسرائيل ورسول إلى بني إسرائيل تسعين خصال daga حسين بن علي عليه السلام يجي يعني علي بن ابي طالب عليه السلام يا كسر شيء حكومه مسلاتي مسلاتي جمعه مسلاتي جامع sai wani mutum da mutanen shi a nemi ya tambaye shi wajen su tambayoyi cikin jimla abin da ya tambaye shi sai ya ce masa a hadin ya ba labarin shidan da ba su zauna a cikin wa mahaifa wato abubuwa shida da aka ga shi sun su ga su kaman ga su sun samu amma ba zauna cikin rayuwa ba ke masu rai ke na wanda adatan an san in kaga mutum da rai ka yanzu in kaga mutum ka tabbatar da yana da iyaye ko in kaga mutum ka tabbatar an haife shi yana yana da uwa da ko sai ce ba labarin shidan da su zauna a mahaifa ba sai ya ce da shi adam da hawa da ragon isma'il da sandan musa da na tusali da kufashi kufashi ne ya kuce jemagi jemagi da isa ya yi da ya kashi wato kaga wannan abubuwa shida duk masu rai ne wanda adatar an saba ana yi wa ne amma su ba yi wa zaɓe adam waye uwar adam kamar yadda aka karanta da wani na da ita inda za ka masa da ari ba ko kuwa da kuma yana nan da zama zuwa adam shi bai zaune cikin kuwa ba isa ko ya zauna cikin kuwa shi shi wanda ya kama ya dangane da wanda ba zauna cikin kuwa isa yana ciki amma isa shi ya zauna cikin kuwa to hawa ba hawa ta zauna cikin kuwa kuma da ba to ragon ismail ba yana da ragon da aka kawo aka ibrahim ya yanka bai yanka ismail ba aka ba shi rago ya dama dai gwajin ne aka yi masa domin dama allah bai yanka ya yanka mutum da masu kai zai bayan gwada ibrahim sai aka zo da rago mala'ika ya zo da rago shi wannan ragon an zo da ragon ne kawai ba wani rago ne aka je aka siyo a kasuwa bayan ba bayan ya biya shi wannan rabon nawa ya ce ba za su yi biya shi kuɗi fara mai da wasu kawai ya ganin kawai da kun kai da kun kawai Allah ya kan take kawai da mara aika kawai da rabo ba haka nan kuma sandan Musa sandan Musa a yi ta zama macijiya mai rai kaga macijiya mai rai ko da yake maciji dan bai ne ba dan rahim ba ne ko da yake ana yanci amma rahim shi ne dan bai daban dan mahaifa daban an ce ainihin wani mutum yana da sa ya gano halittu wanne ne ya'yan kwai wanne ne ya'yan haihuwa sai aka gano su an lirin ya ce duk abin da ka gan shi baya da gudu to dan kwai ne duk wanda ya zauna a cikin mahaifiya kuma yana da yana da gudu kalwarar duk girman kibi ko girman su baya da gudu saboda ainihin ainihin ba haihuwa sa ba da ɗan ɓaɓe ya kudu kawai sai mutum da shi ya sa ce shi ma ya ma hutu da ka ga abubuwa kundi ka san amma wannan wala Allah da tun da rahim ya ce kila yana nuna hatta kai abin da fito da mutum ma ya fito da rahim tun da rahim ba ya ce ciki ba rahim da aiwo shi nasa rahim din shi ne wanda ya zama ciki to sannan kuma da wannan to kaga sandan musa ba ta zauna a cikin tsaye ba aka haifo aka haifo wani macijin da sandan ta koma macijin kuma ya kama ta ta koma sandan to haka nan kuma ya ce wannan jemagiyar da isa ya yi shi da da yankin ɗaukura mashi da shi shi ma kare shi ne shi ma da su ne shi jemagiyar ɗan ɓanyi shi ma ko ko ɗan haihuwa ne haihuwa ne ko shi haihuwa ne shi ne shi ya fi shi ne aka rasa karɓar da jemagiyar tsuntsu ne ko dabba ne saboda yana wani sa yana da wani abubuwa na da tsuntsaye yana da wani abubuwa da sauran halittu da tsuntsaye ba a cikin kitabun tauhid wani na kawo mutum da yi daga tasirin nuru da hayar a cikin kitabun tauhid a babin majalisar riga da islam tare da ma'abuta addinoni muhabarar da mamun ya shirya da manya-manyan malaman addinai da daban don su kwari ba sai zama ainihin imam da za shi kudus daga cikin bala'in bala tsakanin shi da malaman ahal da kitab ya ce musu ai shawa sun taru wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa suka ce musu ya raya musu mutum sai ya fuskantar da su tare da Ali bin Abi Talib ya ce ku je wuri kaza da kaza ku kira mutanen da kuke so su taso ku suna ku ce ya kula ne ba ya kula ba ya kula karki je ka ce da su yawa ne yawa ne yawa ne muhammadu manzan allah ya ce ku taso da izinin allah ya ce sai suka taso sai suka taso suna karka kura a kan a kawo ba su sannan sai su kurasha suka suna tambayar su to yaya mutane ne matattu suka fita suka shi kurasha suka ta yaya muhammadu annabi ne suka ce masa lallai annabi ne mun ma mun yi burin mu an aiko shi muna gare mu imani shi a ga wannan yawo wanda ya wanda bai bai sai imani sai yi wani kuma zai gudu daga wato kaga an tada musu da matattu da suka yi shekaru da mutuwa har suka tambaye su suka yi magana da su suka ce musu lallai muhammadu manzan allah ne mun ma mun yi burin ya zo muna gare mu imani shi wanda ya imani ya imani wanda bai yi ba bai yi sai arola bai ce kuma arola ya manzan Allah ya warkar da makafi da mutane da jani kuma ya yi magana da dabbobi da tsuntsaye da aljanu da shaidanu amma duk da haka mu ba rike shi ubangiji ba ba ba Allah yana gama da nasara malamin nasara da suka ce isa ubangiji sai ce ba ai Muhammad sallallahu alaihi wa ya yi da wayannan amma mu ba shi ya ta da ya ya an an kira mutane a gurbin sun taso kuma sha su da mai suka yi magana kuma suka koma su da sannan kuma ya warkar da duk masu makanta da kutota ya kuma raya ya kuma ainihin warkar da ma'aukata kuma yi magana da tsuntsaye da dabbobi da aljannu amma duk zaka mutu a rogatul kafi da ismailis daga aban bin tajir da ma'auran su banda aban da sun roito daga bi abdullah alayhi salam an tambaye shi wannan na karanta wannan ba suna ne an ta an tambaye shi dangane da isa ya taba raya mutum ya ce na wannan na karanta a baya sai ya tafsiri a tafsirin karin da ta shaɗi cewa na na wani wanda ya shekara ya ya rayu shekara ishirin ya ce ya ce ya sha ya rayu shekara ishirin kuma har ya aure aka haifa masa wannan ya ce a cikin tafsirin a yashi a cikin tafsirin a yashi ya kawo shi da kuma iya da kafi a da kafi da kafi wannan a cikin kafi Allah ku sai na gama gudu shi ma shi jin wannan a tafsirin kunni shi ma muka rinsu shi ne kiran shi a gurguje amma dai dan don a ga isma inda aka samu a tafsirin Ali bin Ibrahim daga daga ziyar bin munzir Ali Abin Jawo daga hadisi Afar Muhammad bin Ali alaihi salam dangane da bakin Allah ta'ala yana gaito abinda Isa alaihi salam ya faɗa ya ce wa wani kuma ma ta akuluna wa ma ta dakhuluna fi wujuhikum ya ce isa alaihi salam ya rufayi masu wannan sai suka ce mu a ganin sun yi ne sai ce kuna ne wata aya wanda nuna ku gane gaskiya a cikin suka ce suka ce ka gaya mana abin da muka ci da abin da muka bari wai gargaya ma kowannensu da wasu suka imani wasu suka kafin domin da ya ce wa kusa da kalma bai ne bai mina taurari wa da illa akum ma adar da biyu ko rima alaihi wa shi tuku da aikin da rabbi ta kuma ba wa ku kuna ba wa biyo wa ku ma abudu a ba su ba kuma ni mai gasa mutan abin da ke gaba gare ni ne na tawa a ko littafin da ya gabace mana Allah ya sauka ka ga sannan kuma zan halatta muku wasu abubuwan da aka haramta muku kuma na zo muku da aya daga wajen ubangiji don su da lalle wannan daga wajen allah ku ji tsoron allah ku yi da sannan tuka magana isa ce inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu allah shine ubangiji na ubangiji isa yana da ubangiji kai ubangiji sa allah ubangijin sa na da bane na mutane shi ne ubangijin kwaro Allah shi ne ubangiji na ubangiji shi nake bauta ma kuma abin da nake kiran ku da shi shi ne ku bauta masa ba ku bauta masa ku ce mene ubangiji hada siratu mustaqim wannan shi ne tabarki mai rikici hanya kenan da ita ta Allah ake bauta ma wannan sa bayan ubangiji Allah ta'ala akwai ubangiji tare da shi a akwai shi da shariki abokin tarayya a akwai shi da waziri a akwai shi da ɗa a da uba a da mata a da makwabci a da mai taimako a Allah ta'ala yana bukatar taimako mala'iku suna taimaka masa ne a shi ya gida mai mala'iku ko ba su ba ya da zai iya yin gumbar da tsarin a wanda ba suna taimakon shi bane ya gida mai abu ne ta harjin da ya mala'iki amma ba zare ne shi mai iko ne kan komi ba abin da ya kama da shi lai saka mutum ne shi ba wani abin da ya kama da duk wata sifa wani abu da ake ganin sifar shi a ce mai kaza kaza kaza ko ba Allah ba lai saka mutum ne shi kun ga abin da abin da Allah ya halitta halittu masu ciki adatan suna da tsawo da faɗi da nauyi suna da rike mahalli ko suna nan ba su a can ba halittar Allah ba sun babban halittar Allah ne Allah ta Allah waɗannan ba su ne kan sauran shi Allah yana motsi ba ni ba ni kira masa motsi ba ni kira masa rashin motsi na harka da rashin harka ba su boro ko ba jin kira masa ko ɗaya ba za ka ce Allah yana motsi ba za ka ce ba ya motsi ba saboda shi ba su fanci irin halittar da yi bai yana yana zuwa wuri ya je nan ya je nan yana zai zuci anan bashi a can sirrin halittar sa ne wannan wa Allah shi ne wani ne na wani ne mai gota masa a cikin tafsirin ayashi ya ce tsakanin dawo da isa ɗan maryam shekara ɗari hudu kuma shari'an isa an a- a- ta kunshi tauhidi da ikhlasi da kuma abin da nuhu da ibrahim da musa suka yi wasiyarsa kuma an saukar masa da linjila kuma ya ya au- ya karɓi alkawari irin shigen alkawarin da annaba suka ɗauka kuma an shar'anta masa a littafin a littafin alijira an shar'anta masa tsaye da sallah tsaye da sallah da kuma umarni da mai kyau da hannu da mummuna da haramta haram da haras da halas kuma an saukar mashi da injila wa'azozi ne da bisar sari da akwai haddoji amma babu kisasi a zo a sa masu kisasi mai da ya wuce ainihin ah, a taura an ce su kisasi kisasi ne su aka ce a alƙira kuma sai aka ce yafewa ne a alƙur'ani sai aka ce da kisasi da da diya da yafewa sai aka zo da biya alƙur'ani alƙur'ani ya zo da biya wato kenan in in kisasi mutum aka aka mutum jinaya yana iya ramuwa kisasi kenan wanda yake cikin haɗuwa yana iya yabewa wanda ke cikin zuciya yana iya karɓar niyya wanda alƙur'ani ya zo da shi alƙur'ani ya ba mu da wani zaɓi ne ke da ko kisasi ko yabewa ko niyya an fahimta to to a cikin linjila ya ba- babu kisasi sai yabewa kuma kuma ba hukunce-hukuncen eh, haddodi irin haddodi irin wanda muke ba akwai dai akwai dai aidan bayan su wasu wasu horanni sannan kuma babu gado babu mawari gado wannan da wanda wanda ake su da aro kai da kwari da shi to kuma an saukar masa da sauƙaƙe ma abin da aka saukar ma aka saukar ma a a a ma Musa a cikin Attawar wato da sabon da aka haramta ma bani Isra'il saboda horo an hore su a kai ɗaya batin bayan su abuwa tsarkaka wanda aka hana su saboda horo lokacin da isa ya zo sai ce wannan wanda ya zo fashin shi ne faɗin allah ta'ala wanda uhillar yana rukai ta fi kayan abin da isa ya faɗi ya ce wani uhillar kun ba a dandalu horima a yau kuma kuma an umarci isa da wanda ke tare da shi da duk wanda ya bi shi na mummune su yi imani da shari'ar al-taura da nake to ina ina dubar lokaci ina jin zan tsare tsare da muke wayoyi na insha Allah Allah ya fara in in ruwayan ya cika muku yawa sai mu jarrabe kawai dan da samu ke karanto ruwa muna son mu kamfara alƙur'anin nan da wani da wanda manzo Allah ya kamfara su da shi a ci fassara da ga yadda aka samu wajen su jiya na fara kawo mana wayan ubay bin ka'ab radiyallahu anhu na man wani magana ne a a farkon ramadan yana cewa ba ku san kaza ba ba ku san kaza ba ba ku san kaza ba yake wannan ba sai na mai mai ɗaukowa yana cewa ba ku gani ne ba ku fahimta ne ba ku ji ne an buga muku shigogogi misalin ga yaran mutumin misalin wanda yake tafiya ya ya ya ya ya ya kishi ya kusa halaka shi sai ya gamu da wani ya ce masa nuna maka ruwa ya cinye sai ya zo da shi wani ce nan akwai ruwa guda biyu ɗaya mai gishiri ɗaya mai gari in ka sha mai gishirin ka halaka in ka sha mai garɗi ɗin ka tsira sai ko aka sawwara muku sai kuka ce gara mai gishiri kuma abu ne kuma manzala ya ce ku za ku saba bayan shi ba ku yi lokaci ga shi yanzu ga shi kun san saba din sai muka ce wai sabawan wai rahama ce wai rahama ce alhali Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ta bai zai rahama Allah saba ta zama rahama kamar da yadda Imam Bukhari ce in saba ta zama rahama to haduwa ya zama azaba ke wato ba kyau kenan a haɗu a rarraba shi ne in an an an har haɗu ya zama mummuna in an rarraba kuma sai a saba rahama saba ba rahama ba ce ya ce ainihin da dan mai alai da saba ya ce hata ya za'a yanzu saba ta zama rahama alhali Allah ta'ala yana cewa wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'd ma ja'ahum al-bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim kaga ashe wanda azabin ta fara kulahum azab kaga rama kenan da rama da azab a opposite ne ba da a ce ba da a ce ba za ka rahama rahmatu ya na rubuta ihtalam sannan kuma an ba mu labarin sassaɓan ku an cira ku sassaɓa Allah ta ce wala ya zalu na muhtarifi ne illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum sai ubai bin ka'ab ya fassara ma'anar lidalika da mun ai zo sun kan sace wai da yake kula da alƙur asha dir rahmat to mecece rahama ga fassarar ubai bin ka'ab ba nawa ba yace wa hum alu muhammadin su ne iyalan muhammadu su ne rahama din su ne in kuka riƙe domin ku riƙe su riƙe sun shi ne rahama domin haka na aka yi ba don ku in ku kuka rabu da su za ku fasa to sai kuma ya ce na ji manzo wanda zan tsora na faɗi wannan ba na ɗan jawo daro ko ba ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ya ali anta wa shi'atuka ala al-fitra wan nas min abura ya ali kai da magoya bayan ka kalmar shi a manzala ya faɗi ta wani a zancensa an tawa shi a duka alal fitrat wannan su min habura kai da magoya bayan ka kuna kan fitra asali ke asali ke ɗabi'a ke asalin da aka yi kuɗe kan addini da tsayi sauran mutane ko sun yi barambar sun ma wannan hanyar fara fahalla kabiltum min nabiyyu inji sabinji ubaydin ka mai ce kuma ya kan ala goja ne kaifa wa huwa yukhbirukum min tikasitikum an wasiyati wa aminuhu wa waziruhu wa awaminihi wa abibu wa walihi wa akhihi wa walihi dunakum ajma'in ya ya ba zai da ma'ana yaya za ku karɓa daga wajen annabi alhali ya raba ku labarin za ku fandare mata da bin wasiyarsa kuma ga shi yanzu amininsa wasiyarsa amininsa wazirinsa dan uwansa waliyarsa yana tare da dole kuma ajmain ya fi kudi cikin ya yi annabi ya ce dangane da ali ya ce akharukum qalba a'lamukum ilma أقدمكم سلما أعظمكم جناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي شي شي شي شي شي وسيلة الناس شي يبيكو فرجين زوجيا يبيكو إيمي يبيكو ميقويا يبيكو وداتا daga wajen manzara sallallahu alaihi wa a atahu turasa manzara sallallahu alaihi wa ya bashi gadon wa ausahu ba'ada kuma ya yi ya wasiya da shi bayan shi wasu na halafahu ala ummati ya halittar da shi a kan al'ummarsa wa wada inda hu sirri ya sa ya aji asirinsa a wurinsa wa hu waliyuhu dunakum ajma'in shine majibincin annabi ba ku ba ɗayan ku ba ko ɗayan ku ba gaba ɗayan ku wa haqqu bihi minkum ala ta'yin kuma shi mutuncanta da manzo Allah fiye da ku bisa ayyanawa ba ma bisa ganin hankalin ku da ganin basirin ku ba amma an aka annabin ya ce sayyidul wasiyyi wa abdarul muttaqin wa atwarul ummatin da rabbil alamin shine shugaban ausiya shine mafi bincin masu takwa shine wanda ya fi wanda duk al'umma da'a ga ubangijin tarakai sallimtum alaihi bi ihdil kirama bi kirama tumuhun bi hayatin nabi na nabi sayyidin nabi wa alimin mutum kun sallama mashi halitta a harbcin mummune a yayin da sayidin nabi na hatimin musari ne yake dare mun sallama mashi ne ko ya ce doktor na bakar a azara man azara wanda ya ya hanzartu ya gargadu ya ɗauki uzuri to ya fita wa'addan nasiha ta mamma wanda kuma ya yi nasiha ya ba da ya yi wanda ya yi nasiha ya yi wa'azi wa basara man ama wanda wanda ya makanta ya gani ba kar sami ita mu kama sami na duk kun ji kamar yadda muka ji wanda ke nufin ubai bin ka ba da yake da kuma sun sani ba da miki amsa na ce na wannan magana ya zama su mutanen nan duk yana ga musu ba kuma abu da kuma yana kama musu yadda duk kun ji kun ji mun cikin kuma mun ji wa ra'aytum kama ra'ayna kun gani kamar yadda muka gani wa shahidtu kama shahidna kun gani kamar kun halarta ma'ana kuna wurin ma shahid kun halarta kamar yadda muka halarta kuna nan kamar yadda muke sai abdurrahman bin awf da abu ubaida bin al-jahra da mu'az bin jabal sai suka rike suka ce ya ya ya ubay asabaka hablum an bika jinna habar kamar habar kamar lalacewa ke yani ka zautu ne ko kuma kawo ka ce ne ya kara badal habar ne lalacewa da ya wajen ku ne ko ba ya ce kuntu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi yawma fa'albaituhu yukallimu rajulan asma'u kalamuhu wala ara wajhahu ya ce na kasance ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wata rana sai na ji shi yana magana da wani mutum amma ina jin maganan wancan ni ba na ga fuskarsa wa kala bi ma yuhadithu sai ya ce cikin abin da yake ga masa ma an tsaka ma an ma an sa ko za ka wani ummatika wa alamu bi sunnati wato wa ya kai shi nasiha gare ka da al'umma wa ya bi ki sanin sunna sai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce mana ne a fatara ummati kan arda gumin ba kana ganin al'umma ta za su ne zai zuwa gare shi baya na ala ya muhammad ta tuba gumin ummati ka abrawa yace ya muhammad na gargaru da cikin al'umma ka ya su shi wa tahta wa khalifu alaihi min ummati ka hujjawa fajiran al'umma kuma za su saba su وكذلك أوصي على الذين من قبلكم كيف ما دون أوصي ودوس أوصي أن أنا باقي يا محمد شو أنت مولا من وأنا بدي بابان بدي مش بناجي مولا إيش يا محمد إن موسى بن إمران أوصى إلى يوشع بن نون إيش يا محمد موسى بن إمران يا إما يوشع بن نون وسيلة wakana alamu bani isra'ila wa akhawfum lillahi wa akhawfum shi ne yafi duk bani isra'ila ilmi ya fi su tsoron Allah ya fi su da'a ga Allah wa amara Allah azza wa jalla an yattaje da kuma wasiya kamar ta fasta aliyya wasiya kuma ya umarce shi da ya riki yushu'u a matsayin wasiya kamar yadda ya umarce ka ka rika da kamar matsayin wasiya wa kama umarta da kamar yadda ya umarce ka ka rika fa'azinahu banu isra'ila sibdi musa hasa sai banu isra'ila suka yi mishi hasara musamman ma jikokin musa domin shi shi musa alayhi salam yana da yana da zura na ce na tsafansa amma sai allah ya ga daman cewa gado din a gidan kawo riga da ya zama shi da kawo ‘ya'yan harun ne ausiya da ‘ya'yan musawa amma kuma musa yana da ‘ya'ya wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi shi Allah ya ga daman ausiya ɗinsa a tsatsan alimu amma shi ba shi da wani ba ba shi da wani ɗan tsatsan sun ba ta ne ‘ya'yan aljihu tunda ‘yan safara ɗaya ta gaje shi ya ce sai ya ba ta da kuma ‘ya'yan da ‘ya'yan manzo Allah ya ga ‘ya'yan aljihu saboda haka ba a sami jarabawan irin wannan da a ce annabi yana da wani ɗa yana da wani ɗa da wani sun ce su ne ɗauki a kuma ramun da sai ya zama yanzu ta wannan ne sai dai su ba su to sai ce musa da musa suka yi hasada gare shi musamman ma jikokin musa ala annuhu wa shetanuhu wa anafuhu wa wada kuwa sai suka tsine masa suka zage shi suka suka matsa masa suka ƙirƙiro abubuwa wata wata suka ƙirƙiro abubuwa suka ci shi gaba shi ba za su ƙare da su gaban makamai da ake ma mutane a kawo gari har ma juma'a in ba hudu ba ba juma'a in ba tsini a ba babu idan nuna ya sauko daga mu gari bai tsini wa a ba za a ce su ranar da ranar da za a mishi jam'i menene ai ba ka tsini a gaba ba hudu ba hudu ba kun gari kuma zai koma kan mun gari ya ce astagfirullah ya yi ma sannan su an ce ma wani ya tafi fitowa daga masallaci shi ya mai aka ce kai ganin ta ne koko da gangan ya ce menene aka ce ko da tsini ma a gaba ko ce hala an sai koma je daya ne tsinuwa ne tsinuwa sai aka je masallaci a wani an sami masallaci tsinuwa to fa in alwala mutana na shi da magana a cikin magana shi wannan mai magana da ubai bin abu ya jimuri yansa da gaji ya ce fa in a kasta fa in a kasta umma ta kasana na bani isra'il ta da wasu in dai al'umma ta suka ɗauki sunan bani isra'il ta su kare da su wajen hannu an ga kura da su ka kasa وابتزوا الى الله سبحانه وتعالى وقال طوبوا في علم الناس المقال على شيء المساعد شيء فإن مثل سوسة سوسة أصابع تتابع وقلت إبيه غير الحسين وزيز قلت له ما هذا شيء يقول هذا غير من يمكن يمكن من غير سبحانه يوسف فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ملك من ملائكة الله عز وجل ينبئني أن أمتي تختلف على وسيء من أبي طالب yace wannan mala'ikun da su mala'ikun Allah a bautar da yana ga min cewa al'umma ta za ta saba da sina kamar yana kuma wa in nukusi ka ya ubayi yi wasiyyafi in a fiska lam ka zo lam ka zar da kai ina maka wasiya kai ubayi in ka kiyaye wannan wasiyan ba za ka mishi ba tare da kai tare da kai ya ubayi alaika bi hai fa innahu al-adil mahdi an-nasu wal ummati المقيم السنة وهو إمامكم بعدي ومن رضي بذلك فليقيني على ما فارقه عليه يا يا أبي نهو يتبعي شيني شيني من شيرو شيني من نسيها بأمة الأمة shine mai raya sunna shine shugaban ku bayana wanda ya yarda da wannan zai gamu da ni akan abin da na rabu shi akai ya ubayi wa man gayyara wa baddala da iyali na kitan da bai ya ani duk wanda ya ya musanya ya canza ya baddala zai gamu da ni ya warware ubaya asiyan amri ya saba al'amari jahidan lil nubuwat yana mai musantawa annabci la ashfaqu lahu inda ba zan cece shi wajen ubangiji ba wala askihi min hauli ba zan shayar da shi daga kowar ba sai da ya yana cikin wannan magana sai waɗansu mazaje daga an sa suka miƙe suka ce rahimaka za ya ubayi zauna ka sauke na wanda ya raka wai ka jiyar da mutane kuma sun ji ko su ko kar su dai ka dai fara Allah ya maka Allah ya ramshe ka zauna to ba dai ya faɗa ba yanzu alhamdulillah mun ji wannan a in kana son ka ga cikakken magana ɗin ka duba intijaj na ɗabras zai ke ka kawo intijaj ɗin kuwa da ba kai zaka intijaj ɗin kuwa yi da kawo zaka ga zaka ga wani abin da kuwa kuma in al'a akwai su da tafiya sun kawo amma dai na intijaj ɗin ya ba ya ba kamar misali akwai gayatul moral akwai cikin bihar anwar da yake ga na ɗago ne da amma muhimmin masdari shi ne shi wannan yin tijjani na gabas in sha Allah wani mana ɗan arabu sallallahu ala muhammadu wa ala Allah ka gane kuma abin da muke karanta ka shirye da mu shirye ne ba mu yi muke ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نرجو إليك في دولة كريمة تزدها الإسلام وعهدا وتظل بها النفاق وعهدا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والخالق إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما أنكرنا من الحق فعرضنا وما عرضنا منه فحملنا وما قصرنا عنه وبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله
Like you got to